من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna 25 ga watan rabi'u sani watan hudu ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda kuma ya dace da 17 ga watan goma hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatun man littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci na mai albarka masallacin miyati daga nan unguwar bolari cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya wuce muna cikin hadisi ne na ɗari a babi na ɗari ɗaya da ashirin da tara mun tsaya a ƙarshen hadisi na ɗari uku da arba'in da ɗaya hadisin abu sa'id al-khudiri haka ne ko yau za mu tashi daga kan wannan hadisin na ɗari uku da arba'in da ɗaya insha Allahu wanda kuma wannan shi ne darasinmu na hamsin da ɗaya a darasi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na kai tsaye za mu shiga cikin karatu insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wala hawla wala quwwata illa billah qala al muallif rahimahullah ta'ala qala haddathana abdullah bin maslamata bin qa'nab al qa'nabi an malik ibn anas an safwan bin sulaimin عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري الله كرم سيدا yace manzon rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin yace wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya balaga shine muhtalim wanda ya mafarki ana lissafa mafarki a ɗaya daga cikin alamomi na balaga shi sa muhtalim ana nufin balig mafarki da ake nufi ba mafarki kowane irin mafarki ba mafarki na saduwa wanda zai kai ga inzali shi ake nufi duk lokacin da ya faru da wanda yake tasowa ana kaddarawa ya balaga to wannan kamar da na faɗa ɗaya daga cikin alamomi na balaga ba wai shine kaɗai alama ba ana samun wanda shi bai taɓa farki ba a rayuwar shi na ga wanda lokacin da aka karanta wannan hadisin ina tunawa lokacin muna kano ya haura shekara talatin a duniya ya ce shi wala bai taɓa yin mafarki ba shi kawai labarin abin da ke ji to kaka idan sai an yi mafarki ne za a balaga shi bai balaga ba kenan ina fata an gane ke sa malamai suka ce ana lissafa shi ɗaya daga cikin alamu ba ana nufin shi kaɗai ba ne alama to sai malamai suka ce shin akwai haddi na shekaru a wurin balaga ce idan mutu ya kai shekaru kaza sai a ce ya balaga a kowannan abin wasu daga cikin malamai suka ce eh suka ce sai mutum ya shekara goma sha hudu kasa da shekara sha hudu ba za a balaga kafin wannan lokacin ba amma wannan maganan tana bukatan dalili su dalilinsu shine suka ce abdullahi bin umar abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda abdullahi bin umar allah ta'ala ya kara masa yadda a lokacin da za a ji yakin badar ya zo shi yana so bi manzan allah alaihi salatu wasalam zuwa yakin badar annabi sai ya karban shi aka ce a lokacin shekaran shi goma sha uku an gane ko to amma lokacin yakin uhud tun an yakin uhud ne bayan yakin badar da ya zo nan kuma annabi sai ya karbe shi sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suka kafa hujja da wannan hadisin cewa yaro sai in ya shekara sha hudu ne kafin ya kai shekarun balaga namiji kenan daga nan abin da ya sama mace kuma shekara tara mace tana iya balaga daga shekara tara namiji sai ya kai shekara sha hudu amma duk waɗannan maganganu tunda ba aya bane ba hadisi bane annabi ya faɗi haka ba za a sallama musu ba sai a kalli waƙi'a kamar yadda abin da yake na zahiri na rayuwa idan bai dace da wannan maganar malaman ba sai a ajiye musu to daga cikin waƙi'a da malamai suka kalla sun ba da misali da abdullahi bin amr bin as wanda mun sha karanta hadisin shi baban shi amr bin as ya girme sa ne da shekara sha uku ba ku gane kan magana ba ko amr ibn as daga cikin manyan sahabbai dan shi abdullahi bin amr bin as duk sahabbai ne to mahaifin ya girme shi da shekara sha uku yawwa kai ka gane magana to sai malamai suka ce mahaifin an masa aure shi ma mahaifin shi kenan shi as ya masa aure yana dan shekara sha biyu bayan shekara ɗaya samu ɗa ka gage mai ɗan shi da shekara nawa sha uku kun gane wannan ya tabbata ba isa ce tabbatacciya kun gane ko ya yi an masa aure yana ɗan shekara sha biyu ya aifu bayan shekara ɗaya shi sa ɗansa abdullahi tsakaninsa da mahaifinsa shekara sha uku ne abdullahi bin abu bin as imamu shafi'i allah mishi rahama ya faɗa da kanshi dangane da mata kenan sai ce ya gama ci yar shekara ashirin da ɗaya tana da jika in ji imamu shafi'i to sai malamai da suka bibi magana suka ce to ta iya yiwuwa ta an mata aure tana yar shekara tara kila shekara goma ta haihu ita ma yar an mata aure tana shekara tara ko goma bayan shekara da ta haihu zai iya faruwa ina fata kun gane to shi sa malamai suka ce haddin balaga ga mace ko namiji babu shekaru ya danganci saurin girma sannan kuma na daga cikin abin da ke sa balaga da wuri akwai yanayi na weza akwai kuma yanayi na jin daɗi a lokacin da yarinya ta taso a jibota ina fata kun gane ko yaro shi ma a jibo sai ya saurin balaga amma kai kana shan daka ba maganin balaga da wuri kun gane ko ba abinci mai kyau ga wahala to aka ce mutum ba zai balaga da wuri ba sannan shi yasa zaka duba yaran kamar larabawa da turawa wanda suke jin daɗi suna riga yaran afirka saurin balaga kai dai ka san ba aya ba hadisi amma sun fi ka jin daɗi ba sai an kama hujja ba to a takaice dai wannan shine abin da ke almuhtalin baligi a shari'a ba shekaru ake kallo ba saurin girma da jin daɗi da yanayin kuma waida na wurin da yake rayuwa wurin da ake zafi da wurin da ake sanyi akwai bambancin saurin balaga na mace sannan irin yanayin abincin da ake ci da yadda ake rayuwa yana shan bamban da yadda yake wanda ke shan wahala wannan ƙarin bayani ne akan abin da shafi muhtalimin to idan aka ce maka a balaga akwai shekaru ga mace ko namiji ka ce zance mafi inganci babu akwai malaman da suka ce mace shekara tara namiji shekara sha hudu amma babu aya ba hadisi akan wannan magana shi yasa malami ba su karɓi maganan ba suka ce kawai ana iya balaga ƙasa da shekara tara ga ya mace namiji na iya balaga ƙasa da shekara sha hudu wani kuma yakan wuce ma wani sai kai shekara sha biyar sha shida kafin a ce ya balaga amma kusan duk sun yadda ba za a haura shekara goma sha shida ba wa alaikun salam ta yi magananta ne ba annabi mana ya faɗa kamar baka binci maganan da ya yi na ce babu nassi a kai don aisha ta faɗi magana wannan fahimtanta ne haka aisha ba ta san yaran afirka ba ba ta san yaran amurka da kanada ba ita yaran makka da madina ta sani shi yasa ba nassi ba ne ba shi kuma nassi wanda ya halici duniya ne magana Allah kenan kun fanci abu ke sa idan annabi ya faɗi abu Allah ne sanar da shi to shi yasa maganin su ya sha bamban da maganan wani wani na magana na iya gwargwadon abin da ya sani yanzu ka fahimci magana yawa yana kawo asar ne aisha ta ce idan mace ta kai shekara tara ta kai mace ya fahimtanta ta faɗa saboda tana ba da misali ne da kanta dan an mata aure tana yar shekara shida ta tare tana yar shekara tara to kaga abin da ya shafe ta ba zai shafi duk matan duniya ba ka gane wannan abin da kyau shi yasa nassi ake kafa hujja da shi shafi duniya amma ba maganar wani mutum shi kadai ba اللهم آمين قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عي عباس عن بكير شين بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع مولى بن عمر نكتة إمام نافع من ذكة بيس أول وإمام نافع malamin hafsu kuma malam baka astagfirullah malamin warshu da qalun hada imamu malik ibn anas shi ma malamin shi ne to wannan nafi'un ba wancan bane ba nafi'u al-madani shine nafi bin abdurrahman bin abi nu'aym allathi al-kinani babban alaran ma kenan to wannan shi ma nafi ne kuma al-madani amma shi wannan maula ibn umar ake ce mishi shi bawa ne a wurin abdullahi dan umar wancan babban alaraman qur'ani ne wannan kuma babban malamin hadisi ne kuma wannan yana cikin manyan malaman imam malik ka an ce ma duk duniya babu wanda ya kwashi ilimin sa irin imam malik malik ya fi kowa lizimtan shi ya kwashe kusan duk hadisan nafi'u to wancan nafi'un kuma dukkan su ba laraba bane ba shi nafi'u shi alaramma malamin su warshi da qalun asalin shi daga khurasan asfahan afwan asfahan jiha ne a cikin ƙasan iran a yanzu haka tsakaninta da tehran tana kudancin tehran tafiyan kilomita 340 ne kaga ai bai kai kano nisa ba ko kano ya fi haka ba yawwa daga, daga tehran zuwa asfahan kilomita 300 ne da 40 shi kuma wannan nafi'u asalin shi shi akwai sabani wasu malamai sun ce daga magarib wasu malamai sun ce daga khurasan nan ma cikin iran ne nan kuma yana north east gabar maso arewa maso gabar a iran wasu malamai sun ce daga naisabur a takaice da akwai maganganu da yawa an yi ittifaƙin da ba balarabe ba ne ba da shi da wancan nafi ɗin anabin umara daga abdullahi dan umar an hafsata daga hafsa ita hafsa ya take a wajen dan umar ita ma hafsa ɗin yar umar ɗan khattabu matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama su ne manyan mata a gidan annabi manyan mata na gaskiya kenan ba wancan manyan matan ba yawwa da Aisha da Hafsa da Zainab binti Jahash su ukun nan su ne suke ji da kansu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ita Aisha tana gadaran ita ubanta shine Abubakar sannan ita kadai annabi aura budurwa sauran duk zawarawa ne an gane ko ita hafsa tana ganin ubanta shine umar wannan shaidan ma baya hada hanya da shi ina fata an gane da an ce ga umar kowa watsewa yi duk yadda za ka ce ne mahaifinta shine na biyu cikin sahabbai ita kuma zainab binti jahash ita ba ma ba larabiya ba ce ita bai hudiya ce kwarai da gaske daga nan za ka gane musulunci ba ruwan shi da yarenka kawai imaninka ne al'imani wal amal salih to ita zainab binti jahash ita kuma abin da take ji da shi shine ita jikar annabi haruna ne da nasin hadisi aka annabi faɗa sannan na biyu ita allah ne ya ɗaura aurenta da kanshi sai ta kalli mata annabi da ce dukkan ku fa iyayenku ne suka ɗaura muku aure ni kuma allah ne ya ɗaura saboda Allah ce falamma qada zaidun min hawataran zawwajnaka ai annabin kanshi labari aka bashi zawwajnaka mun aurar maka da ita malamai suka ce Allah ne wali shine wakili shine ya bada sadaki shine shaida a al'arshi aka daura aure ga su malaika jibrilu to shi yasa kaga kowa na ji da kanshi kenan Allah ƙara musu yarda to kaga duk waɗannan fa a wurin yan shi'a ba sa cikin ahlul baiti saboda munafunci kun gane ko mata annabi dukkan su ba sa cikin ahlul baiti in ba nana Khadija ba ita ma ta ci albarkacin ta haifi nana Fatima ne kawai aka dan raba ta in ba wannan ba da ita ba sun cire ta to kuma a kowane yare na duniya in an ce ahalinka matarka ake fara kawowa kafin ɗanka dan ɗan kafin ya zo sai da ta zo ko ba haka ba to sai ka ce uwa ba ta ciki ɗana ciki ai baka yi adalci ba da an ce iyalinka da hausa kowa zai ce matarka ne ahalinka matarka sannan ‘ya'yanka da kuma jikokinka misali a ce ahalin wani anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muhtalimin akan duk wanda ya balaga rawahun ilal jumu'ati mai tafiya zuwa masallaci wa ala kulli man raha ilal jumu'ati haka na akan duk wanda ya tafi masallaci al-ghuslu wanka malamai suka ce akwai taqdimu da ta'khir anan asalin zancen al-ghuslu shine a farko shine mubtada al-ghuslu wanka sai ka kaddara wajibun wajibi ne ala kulli muhtalimin akan duk wanda ya balaga rawahun ilal jumu'ati mai tafiya masallaci wa ala kulli man raha ilal jumu'ati haka na akan duk wanda ya tafi masallaci kawai an maimaita magana ne duk abu ɗaya ne bi ma'ana wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda zai je masallaci ko duk wanda ya je masallaci to a nan mun karanta satin da ya wuce cewa mazhaban sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da dukkanin mazahibul arba'a da malikiya da ainihin ahnaf abu hanifa da imamu shafi da ahmad duk wankan juma'a ba wajibi ba ne ba sahabbai kashi 99 shine fahimtarsu tabi'ai kashi 99 shine fahimtarsu cewa wankan juma'a sunna ne mai karfi ko kace sunna mustahabbiya amma in ka ce wajibi ne to duk wanda bai wanka bai je masallaci ya saba wa Allah kuma kila ya shafi masallan juma'a to kaga mun karanta hadisi satin da ya wuce hadisin sayyidina Umar kaga sayyidina Usman ya zo masallaci bai wanka ba da Umar ya ce kuma alwala ma kawai kai amma bai cika koma kai wanka ba sannan babu sahabin da a cikin masallaci ya ce sayyidina Usman wankan nan fa wajibi ne ka koma gida kai wanka ina fata kun gane sayyidina Umar ya bar shi ya zauna kuma an yi sallah da shi babu sahabin da ya ce ainihin sai ya koma ya yi wanka kala abu dawuda idza ikhtasala ar-rajulu ba'da tulu'i al-fajr idan mutum yayi wanka bayan al-fijr ya fito ajza'ahu min ghusl al-jumu'ati ya isan masa a matsayin wankan juma'a wa in ajnaba ko da ko wankan janaba yi wa in ajnaba ko da wankan janaba yi malamai suka ce me ma'anar wannan magana suka ce abin da ake nufi shine idan janaba ya samu mutum cikin dare bai yi wanka ba sai bayan alfijir ya fito sannan ya yi wanka to wannan wankan janaba ya isan masa ya je sallan juma'a da shi kun gane ko sai suka ce to ashe hikiman wankan shine kawai a yi tsafta a ce da an wanke jiki kafin a je masallaci abu na biyu ashe wankan juma'a ana yin shi ko da ba lokacin sallar juma'a ba saɓanin mazhaban malikiya a mazhaban malikiya idan ka yi wanka wajibi ne kana yin wanka sai masallaci idan ka tsaya ka ci abinci ko ka yi bacci ko ka tafi ofis ko kasuwa wanka ya lalace su labudda an yakuna al-ghuslu muttasilan bin rawahi dole kasance an hada wankan da tafiya masallaci wannan shine masabin malikiya so ga an kai kun koma gida kullum wani ya ce sun koma shafi'iyya to a takaice masaban imamu abu hanifa da imamu shafi da imamu ahmad sun tafi akan wannan magana da abu dawud yi cewa ya halatta a wankan juma'a matukar an shiga yinin juma'a yaushe ake shiga yini shine bayan fitan alfijir daga lokacin da ake fara azumi ina fata an gane wasu suna daukan yini sai rana ta fito a yini na farawa ne daga fitan alfijir saboda daga lokacin ake fara azumi kun fahimci wani abin da kyau to da wannan ne sai malamai suka ce idan aka haifi ya aka yi aihuwa wannan matsalan kusan kullum sai an mana tambaya ko ce sai da wani buga min waya tana rikitar da mutane to ga yanda abin yake cikin sauki ka rike duk aihuwan da aka yi kafin alfijir ya fita to idan alfijir ya fito ana kaddara shi kwana ɗaya kenan ku gane wannan abin da kyau yanzu misali muna juma'a daren asabar ko to tun daga yanzu aka aihuwa har zuwa karfe hudu da minti arba'in minti hamsin misali kafin fitar alfijir to idan aka yi wannan aihuwan alfijir na fita za ka kaddara kwana ɗaya kenan wannan asabar ɗin kwana ɗaya lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a shine ranar suna ina fata kun fahimci wani abin da kyau amma idan aka yi aihuwan bayan alfijir ya fito bayan sallan asuba rana ta fito to ba za ka fara lissafin daga asabar ba lissafin zai fara daga lahadi ne kun gane wani abin da kyau zai zamo ka fara lissafin daga lahadi ba daga asabar ba amma matukar alfijir bai fito ba aka yi aihuwa a cikin dare to alfijir na fita kaddara an yi kwana ɗaya kawai yanzu kun gane yadda abin yake to ya kamata a rage buga mana waya ina ga wannan insha Allah ya wadatar wannan shine zance mafi karfin dalili akwai wani magana akasin wannan amma ina ba ku maganan da yake yafi karfin dalili ne Allah samu dace قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الحمداني kaji sunan wannan fa yazidu bin khalid bin yazid bin abdullahi bin mawhabin arramliyu alhamdaniyu wannan kowane jirgi ina ga sai ya sallama wannan dushi daya wa hawwala sanad qala wa haddathana abdullahi abdul aziz bin haya alharraniyu mutumin harran shi wannan harran din gari ne a yanzu garin yana cikin kasan toki bodan toki da siriya a bakin boda garin yake amma hukumatan yana cikin kasan toki to shi ne garin da aka haifi ibn taimiya yasa ake ce mishi ibn taimiyatar harrani daga harran din suka taso mahaifin shi suka dawo ainihin damascus ya tashi a damascus amma asalin shi mutumin harran ne shi sa inda ibn taimiya zai dawo duniya a yanzu yana da dama ya zama citizen din toki ina fata an gane dan mahaifan shi tana cikin kasan toki a yanzu qala haddathana muhammad ibn salama wa hawala sanad qala haddathana musa ibn isma'il qala haddathana hammad wa hadha hadith muhammad bin salama imam abu dawud ya roto hadisin ta hanyoyi da yawa kamar yadda za ku gani wa hawala sanad to amma wannan abin da zai kawo sai ce wa hadha hadith muhammad ibn salama wannan hadisin hammad ibn salama ne sai ya zanto ruwayan Musa ɗan Ismail a tabuzaki ga wanda suke da littafin nan ku gane abu ku koma farkon hadisin da ya ce haddasana yazidu bin khalid bin yazid bin abdullahi bin mahab ar-ramli alhamdani malamin shi na farko kenan sai ya ajiye shi a gefe shine ha wa hawwala sanad ya koma wajen wani malami qala haddathana abdul aziz bin yahya al-harrani su biyun dukansu kala sun ce haddasana muhammad bin salama dukkansu malamin su ɗaya shine muhammad bin salama abu dawud sai sake barin wannan hanyar ha'un wa hawwala sanad ya koma wajen wani malami daban kuma e abu dawud ne shi yake hawwala sanadin ai sai ce haddasana musa bin isma'il wani malami daban kenan حدثنا حماد سيتي وهذا حديث محمد بن سلمة yace wannan hadisin Muhammad bin Salama ne shine wanne daga kala haddasana Muhammad bin Salama to ruwayin shi zai kawo maka kun fahimci abu dan zaka samu sai roito hadisi ta hanyoyi daban-daban daban-daban misali a ce ya roito ta hanyar Abubakar ya roito ta hanyar Malam Anka ya roito ta hanyar Malam Usman duka malaman shi ne sun bashi hadisin amma hanyar zai karshe kuma zai dawo wurin malami guda ɗaya ne to sai ya zaɓi a cikin waɗannan ɗin wahaza hadisuwa ne sai ya kawo ruwayen shi saboda amanin ilimi ne komai sai sun fito ma da shi an muhammad bin ishaqa an muhammad bin ibrahim an abi salamah bin abdurrahman qala abu daud qala yazidu wa abdul aziz في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال daga wajen sahabbai biyu kuma aka karɓo hadisan duka sai ya hada saboda me ya rage aiki ya karɓo daga abu sa'id al-khudri daga kuma abu hurairah kala duka biyu suka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce man ihtasala yawmal jumu'ati wanda ya wanka ranar juma'a wa labisa min ahsani siyabihi ya sanya mafi kyawun tufafin shi wa massa min tibin ya shafa turare in kana indahu in ya kasance yana da turaren kaga annabi bai ci a ciwo bashin turare ba kenan yawwa in kana indahu in ya kasance a wurin shi akwai turaren ثم أتى الجمعة sannan ya taho masallaci walam ya ta khatta a anaƙon nas bai ainihin tattaka wuyoyin mutane ba shi ne ka zo kai ta ratsa mutane ka ture wannan ka tsallaka ka zo a makare kuma kana son ka shiga can gaba wannan ba annabi ya hana wannan abu in kana son can gaba ka zo da wuri shi ne walam ya ta khatta kaman kinaya ne bai tattaka a anaƙon nas ainihin wuyan mutane ba shi ne ka dinga ture wayan mutane kana taba su a baka hanya ka wuce ka tsallaka wannan ka tsallaka wannan sai aka kwatanta shi da kaman kana taka wuyansu saboda munin aikin da kake ba so ka zo masallaci kai ta tsallaka sahu kai dole ka je gaba kuma kai ka makara sai ce sun masalla ma kataballahu lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta mishi sallata me kenan ana nufin nafila da ya zo kafin ya zauna ya yi nafila adadin abin da Allah ya hore mishi da wannan ne malamai suka tashi in ka zo masallaci ran juma'a kana da daman kai nafila raka'a goma in kana so raka'a biyu raka'a hudu raka'a takwas ma ka taballahu laka kar ka zo kai ta nafila ran juma'a wani ce kana bid'a ya halatta dan annabi ya ce thumma salla ma ka taballahu lahu da ga wasu suna ta nafila ran juma'a abin da suke ba bid'a bane ba ya dace da sunna thumma ansata idza kharaja imamuhu sannan yayi shiru idan limamin shi ya fito me ma'anar maganar nan ya saurari hudu ba kenan ba ana hudu ba bai na surutu thumma ansata sannan yayi shiru ya sauraro idza kharaja imamuhu idan limamin shi ya fito ya hau minbari kenan hatta yafrugha min salatihi har limamin ya gama sallan shi tun da shi biyu yake kawai kanat kafaratan wannan sallan juma'an ta kasance kafara a gare shi lima bainaha wa baina jumu'atihi allati qablaha da juma'a da ke ainihin tsakanin shi da wacce ta gabata tsakanin juma'an da ta wuce zuwa wannan juma'a kun gane ma'anar magana juma'an da ta gabata zuwa wannan juma'an ta yau ya zama wannan juma'an ta kankara duk zunuban da ya wuce na sati guda amma fa in yi waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam da ya zo masallaci a makare an fara hudu ba baya ciki da ya zo masallaci da datti baya ciki da ya zo masallaci ana hudu ba yana surutu baya ciki duk sai abubuwan nan sun haɗu yasa annabi ya lissafo maka su aram mai ce wanda bai da turare fa ai an ce in kana indahu dama sai in akwai turare in babu wannan baya ciki an gane ku ai rashin sanya turare baya cikin datti wannan yauwa ya ce da kawai ya yi wanka kuma ya sa kayan da a wanke su ba ya zo da kaya misali wanda suka yi jaka-jaka ba an gane ku haram ma kala kala wa ya kula abu hurairata abu hurairata yana cewa wa ziyadatu thalathatu ayyamin da ƙarin kwana uku wannan kafaran da aka yi magana na tsakanin wannan juma'an da juma'an da ta wuce sai abu hurare ce wa ziyadatu salasatu ayyamin da ƙarin kwana uku wa ya ƙulu abu hurare ya kasance yana cewa in ya faɗi wannan maganin innal hasanata bi ashri amsalha duk kyakkyawan aiki guda daya ana bashi lada ne irin shi har guda goma amsaliha tunda juma'an guda daya ce in za a ninka ta sau goma ya zama kwana goma kenan shine ma'anar magana Abu Huraira to anan sai malamin suka ci me matsayin wannan maganar da Abu Huraira yi ijtihadi yayi ko kuma yana da dalili sai suka ce wannan abu ne da shafi gaibu da lada ba zai magana da bashi da dalili ba da in har ya faɗi wani lada da za a bayar bashi da aya bashi da hadisi ya zama ba daidai ba kenan ban gane ko kun gane ba wajen abin da shafi sunna ba a daga kowa kafa ai hatta sahabi sai in annabi ne ya gaya mishi in ba annabin ba ne ya gaya mishi ana iya jingine masa magana shi to sai malamai suka ce sayyidina abu huraira tabbas daga annabi ji wannan magana shi yasa a ruwayan shi ne ƙara zuwa kwana goma amma a ruwayan abu sa'id al-khudri shi iya kwana bakwai ne sai suka ce abu huraira ya fi kowa jin hadisi a cikin waɗannan sahabban ta iya yiwa shi abu sa'id ya ji iya na kwana bakwai ne abu huraira kuma ya ji na kwana bakwai din ya ji na kwana goma sai ya kawo wancan sai ya kawo wannan kun fahimci wani abin da kyau shi yasa ce innal hasanata bi ashri amsalha kuma ya dace da qur'ani man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha da nasin qur'ani duk wanda yazo da kyakkyawa guda daya za a bashi kyakkyawa guda goma qala abu dawuda wa hadith muhammad bin salama atammu abin da yasa ya zabi hadisin abu salama ya kawo saboda atammu ya fi cika ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة أما حماد بن سلمة أتكر رواية شي بيكاو مغانا أبو هريرة با أما محمد بن سلمة رواية شي أكاو مغانا أبو هريرة to wannan irin waɗannan hadisan da aka ce yin aka yi kaza za a gafarta abu kaza akwai waɗansu da suke ɗaukan su using wannan opportunity sai ga ba su damu da sallah ba da ibada amma juma'a da wuri za su je na san mutumin da shi kwata-kwata bai damu da sallah ba amma ran juma'a tun karfe 11 na masallaci wata ran goma da rabi wa annabi ya ce aljuma'a ce aljuma'a kafaratul lima bainahunna tsakanin juma'a da juma'a tana kankare zunuban da suka gabata to in je juma'a an kankare masa duk zunuban shi kenan washi dabaran sa kenan ran juma'a tun karfe 11 yana masallaci ko goma da rabi to kuma shi baya sallah ko ina sai masallacin kofar sarki kun gane ko da ya ce masallacin kofar sarki shine asali kuma wannan akwai dalilai a littattafai ba kun gane ko akwai malaman da suke wannan magana ta farkon masallaci a gari yafi kowanne falala akan duk wani sabon masallaci da aka yi sai sa su malamai suka ce bai halatta ma a yi masallatan juma'a da yawa wannan magabata sun yi wannan magana yana cikin alamun tashin kiyama yawan masallatai alamun tashin kiyama ne yanzu ba ma juma'a ba idi ma yayi yawa ko ina ma idi ake yanzu da limami ya yi fada da wani sai ya bude idi shi kawai Allah sauwaje ta duk wannan ba alheri ba ne ba rarrabuwan kan musulmai ne inda a ce Allah ba da daman araba aikin hajji wallahi da araba kowace ƙasa za ta fara tata da lokacin buhari ya ce ya yi tsada mu fara namu allah ji gahi da rahama to sai malamai suka ce idan za ka yi amfani da wannan hadisin to ba bukatan ka na zuwa jimma sai ka bari saboda akwai hadisin da cewa ramadan ila ramadan mukaffiratun limabai na hunna haka azumin ramadan zuwa wani azumi yana kanka da zunubi to sai ka bar ibadan sai azumi ta yi a kankare ma na shekara guda a takaice ba a ɗaukan waɗannan hadisan ai aiki da su a bar abin da Allah ya wajabta mutum ina fata an gane Allah sa mu dace qala haddathana muhammad ibn salama al-muradi qala haddathana ibn wahab shin abdullah ibn wahab al-misri an amr ibn al-haris anna sa'id ibn abi hilal wa bukayr ibn abdullah ibn al-ashaj haddathahu subin sun bashi labari an abi bakar ibn al-munkadir shin muhammad ibn al-munkadir عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه دغ عبد الرحمن يا كربو دغ بابان شي wanda shine Abu Sa'id Al-Khudri قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال albusul yawmal jumu'ati annabi ce wanka ranar juma'a ala kulli muhtalimin wajibi ne akan duk wanda ya balaga wasiwaku da yin aswaki wa yamassu min at-tibi haka nan ya shafa turare ma qaddara lahu abinda Allah ya hore mishi abinda Allah ya kaddara ya mallaka illa anna bukairan sai dai shi bukair bin abdullahi bin al-ashaj lam yadhkur abdurrahman a cikin ruwayan shi bai ambaci abdurrahman ba sai zama daga amr ibn sulaim az-zuraqi sai ce an abi sa'id al-khudri bai ka abdurrahman dan abu sa'id al-khudri ba wa qala fi tibi a cikin ruwayan shi shi bukair bin abdullah sai ce dangane da turare sai ce walau min ɗibil mar'ati ko da turaren matarsa ne ko da turaren mace ne ya ɗauka ya saka idan shi bai da shi to sai malamai suka ce wannan maganar me yasa aka ce walau min ɗibil mar'ati ko da turaren mace to a nan akwai wani abu da yawa da mutane ba sani ba game da hukuncin turare namiji baya halatta ya sanya turare wanda alamun turaren zai bayyana a jikin shi bai halatta ba kun gane magana sai dai a ji kamshin kawai alama na ci a gari ganka ga turare a jiki namiji bai halatta yasa ba sai dai a ji kamshin turare a jikinka amma ka shafa turaren da kalan shi zai bayyana a ce mai anan ɗinka ka ce a turare ne bai halatta ga namiji ba amma ya halatta ga mace yanzu kun gane magana shi yasa annabi cewa min tibil mar'ati ko da turaren mace ne to duk turaren da namiji zai sa malamai suka ce abinda ya halatta ga namiji kamshin ya fito amma kar a ga alaman turare a jikin shi amma mace ya halatta ta sanya turaren da ko da za a ga alaman shi a jikin kayanta amma idan fita za ta yi kuma to nan kuma haramun ne ta sanya turare da kamshin shi zai na tashi sai dai a cikin gidanta kun fanci wannan magana kala haddasa muhammad bin hatim to sai ya kasance saboda mahimmancin turare din sai annabi ce to idan ka rasa gaba ɗaya ran juma'a ne zaka je masallaci in babu koda irin wannan a wannan lokacin an halatta maka ya zama exceptional kenan iya halaccin na iya zuwa juma'a ne in ba ran juma'a bane ba kada ka sanya turaren mata wanda kamshin shi da kalan shi yana fitowa a jikin kayan mutum amma idan baka da shi ka nema ka rasa ta kowannan ka ɗauki aro ka ainihin shafa don ka ji juma'a قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي shine zaka ji a wasu littattafai kala haddathana hubbi to shine cikakken sunan shi Muhammad bin Hatim al-Jarjara'i al-Hubbi kala haddathana Ibn al-Mubarak Abdullah bin Mubarak al-Marwazi عن الأوزائي دق إمام الأوزائي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني أبو الأشعث الصنعاني شي وانشا محمد بن حاتم الجدرائي دينا إمام أبو داود da imamun nasa'i kaɗai suka fi dade shi a cikin kutubu sita hadisinsa kaɗai a cikin littattafan nan guda biyu suke shi kuma na abul ash'ad as-san'ani imam bukhari ya fidda hadisin shi a cikin adabul mufrad da sauran malamai guda biyar daga muslim zuwa ibn majah قال حدثني اوس ابن اوس الثقفي wannan sahabi ne aus as-saqafi haka ake kiran shi aus dan aus as-saqafi sunan shi irin sunan baban shi ne babu hadisin shi a cikin bukhari babu hadisin a cikin muslim amma akwai hadisin a cikin sunan al-arba'a yace sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa man ghassala yawmal jumu'ati wa ghtasala thumma bakkara wa batakara wa masha wa lam yarkab waɗannan kalmomin guda uku malamai sun garbu gida biyu wajen fassara su kisa duka na karanta su lokaci daya fassara na farko malamai da suka ce kalman farko da kalma ta biyu duk ma'anar su daya ta biyun tana karfafan ta ɗaya ne fassara na biyu wacce ta fi ƙarfi shine kowace ma'ananta daban-daban man gassala yawmal jumu'ati fassaran farko suka ce wanda ya wanka ranar juma'a wa gatasala ya yi wanka kawai taukidi ne fassaran farko kenan ko ba ku gane kan magana ba fassara na biyu kuma wanda shi ya fi ƙarfin dalili man gassala yawmal jumu'ati wanda ya wanke kan shi ranar juma'a wagtasala sannan kuma ya wanka ya wanke jikin shi larabawa da duk waɗanda suke da yawan gashi mutum ko ba zai wanka ba su yana wanke kanshi saboda suna da yawan gashi to su wanke gashin ya fi ba su wahala akan wankan jiki da wanke gashin da gyara shi da wane ne a tsabtace shi suna ba gashi mahimmanci fiye da gangan jikinsu ina fata an gane kuma suna iya mutum ya yi wanka bai wanke kanshi ba sau da gashin na da yawa ƙila ruwan kuma zai makai ba idan ya ce zai zuba mishi sabulu ƙila sai kan ya ƙarar da ruwa kun fahimta ko to shi yasa annabi sai bambanta in daren juma'a ne a tabbatar da an wanke kayi ba irin kayin mu ba da ba komai akai yau masu yawan gashi man gassala duk wanda ya wanke kanshi yawmal juma'a ranar juma'a wa ta sala sannan ya wanke jikin shi wannan fassara ita ce fassara ingantacciya sun mabakkara sannan ya yi sammako ya tafi da wuri ya tafi masallaci da wuri kenan wa batakara ya je shi a farkon hudu ba yana na aka fara hudu ba shine wa batakara ba ya zo ba an gama hudu ba ko kuma an fara hudu ba dan da ka zo masallaci liman ya hau minbari fa shikenan falalan juma'a kan ya tsere maka duk falalan juma'a mala'iku sun gama rubutawa kai baka cikin fayil ɗinsu shine malam ɗan gungu na daga cikin sharrinsa sai ke cewa wai wani hadisin ƙarya a bakin shi fa a cikin riyadu salihina na annawawi ya ce wai allah na turo mala'iku masallacin juma'a suna ɗaukan suna duk wanda ya zo su rubuta wai liman na zuwa hesu naɗe kaga mugaye babu sunan lima a ciki makin to kaga in ba mutum na da hankali ba sai ya juya shi a in aka ce ana ɗaukan suna ko da aji ne sai malam ya to za ka ce babu sunan shi a ciki ba a shi ne masta gaba daya dama shi ake jira yanzu shi ba makaraye ba jiran ko yake ku taru sai ya zo shi liman na cikin wannan takarda ai su mala'ikun sun san yana zuwa kila ma sunan shi suka fara rubuta kai baka sani ba bai zo da wuri bane dan dole zai jira a taro mala'ikun kuma ba sa tafiya da su ake sallan su ma limamin su ne ya zaka ce ba za su sunan limamin su ba ba zai yi ba tafiya ba direba yawwa to a takaice ne wa takara ya zo da shi aka fara hudu ba wa masha ya tafi a ƙasa walam yarkab to shi wannan taukidi ne bai hau abun hawa ba kaga an maimaita magana ne kawai wa mashaya tafi a ƙasa walam yarkab bai hau abun hawa ba shine raƙumi jaki ko doki shine asalin ainihin arruku amma duk abin da yake na zamani sun shiga ciki da mota da mashin da keke duk sun shiga ciki takalmi ya shiga ciki gwamnati a taka sanya da aiki sai a sa takalmi ma a ciki ko wa mashawalan yarkab ya tafi a kasa bai hawa abun hawa ba wadana min al-imami sannan ya kusanto liman ya zo dab da liman dan zuwan ka dauri shi zai sa ka zo kusa da liman ai shine mana wadana ya matso ya kusato min al-imam zuwa ga liman fastama'a ya saurari hudu ba walam yalghu bai allagau ba allagau shine magana lokacin hudu ba shine allagau cikin wannan hadisin ba allagau ne general wanda ka sani ba walam yalhu bai yi magana ba a lokacin da ake hudu ba kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin zai samu duk taku da ya zuwa masallaci ladan shekara guda ladan aikin shekara guda duk taku da ya zuwa masallacin nan ana ba shi ladan aikin shekara guda ne annabi ya ce siyamiha wa qiyamiha azumin wannan shekaran da kuma kiyamun lailin wannan shekara duk nafilan da za ka yi na azumin litinin da alhamis da ayyamul bidi da azumin ashura da azumin arfa da azumin ashiru zulhijja da sittu shawwal da wane ne da kiyamun lailinka duka zai same shi a taku da yake zuwa masallaci idan ya taku ɗari shekara ɗari kenan kaji annabin rahama wannan shine asalin falalan da ba tatsuniya ba kun fahimci wannan abin da ke falala ne daga bakin wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha baya magana da sarrai wahayi Allah ke mishi to shi yasa malamai suka ce duk falalan da kake nema akwai shi a Qur'ani da hadisai ba sai ka je tatsuniya wurin wani shehi ba kuma wannan wallahi gaskiya ne wancan kuma zato ne zaton ma mai rauni kun kwanci wani abin da kyau wannan kuma ya ƙini ne in annabi ya faɗa Allah ne ya gaya mishi to kaga sai malamai suka ce ashe idan baka cika waɗannan sharuɗan ba takun da zaka yi ba za ka samu wannan ladan ba dama ka fito an fara hudu ba a kawai ta ka saye da kake yanzu kun fahimci wani abin da kyau za dai a baka ladan taku da zuwa masallaci amma ba ladan wannan hadisin ba to shi yasa kafin ka samu wannan falalan na farko kana bukatan gassala idan kana da yawan gashi ka wanke kanka wa gatasala ka wanke jikinka sannan mu hada da wancan ka sanya kaya mai kyau ka shafa turare thumma bakkara sannan ya taho da wuri wa batakara ya zo kafin fara hudu ba wa masha ya tafi a ƙasa walam yarkab bi hawa bin hawa ba anan ne sai malamai suka tattauna suka ce to ya zamu yi da wannan idan mutum yana hawa mashin din shi lada rushe kenan mala bakar daga tudun wadan fantami ka dan hawo jincin ɗinka a ce babu lada ko haiju ko ya za a yi to anan sai malamai suka ce falalan Allah na da yawa an gane ko ko da baka samu lada daidai da wannan ba amma dai akwai alamu in ka cika waɗancan sharuɗan na fitowa da wuri ka samu dai wani lada ko da rabi ne amma ba zai daidai da wanda ya taka a ƙasa ba dan annabi ya san akwai abun hawa akwai raƙumi akwai doki amma ce wa masha yayi taku a ƙasa walam yarkab bai hawa abun hawa ba shi yasa a lokacin sahabbai fa za su je masallaci ba ba yanda za su hawa abun hawa akwai wanda yake tafiyan kilomita takwas daga ƙauyensu zuwa masallacin madina saboda ya samu wannan ladan kilomita takwas ko sama da haka ma don sun ce suna tafiyan mile milan kenan da larabci biyar zuwa shida to kuma kowane ainihin mil uku shine kilomita biyar to kaga mil shida kilomita goma ne haka suke takawa su je masallaci dan su samu wannan falalan da annabi ya faɗa amalu ajaru sanatin ladan aikin shekara guda siyamiha wa qiyamiha qiyamul lailinta da kuma ainihin azuminta to da wannan hadisin ne alƙama daga cikin manyan tabi'ai yace wata rana imamu ibn majah fidda hadisin a cikin sunan haka imamu tabarani cikin mujamul kabir hadisi na da alaka da wannan bari in kawo shi yana da muhimmanci alƙama yake karatu ma abdullahi yace na fita tare da abdullahi a cikin sahabbai da an ce abdullahi kadai ba a ce dan wane ba ana nufin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud da an ce abdullahi cikin sahabbai ana nufin dan mas'ud duk wanda ba shi ba sai ya ce abdullahi dan wane abdullahi dan abbas abdullahi dan umar dole a kawo sunan baban shi amma da an ce abdullahi cikin sahabbai an shiru abdullahi dan mas'ud ake nufi sai ce to na fita tare da abdullahi dan mas'ud ila jumu'ati zuwa masallacin juma'a sai ce fa wajada thalathan wa qad sabaquhu sai ya samu mutane uku sun riga shi zuwa masallaci mutum uku ba suka riga shi zuwa yazo ya samu suna zaune wa qala sai ya ce rabiu arba'atin wa ma rabiu arba'atin bi ba'id yace na hudu hudu shikenan tunda shine na hudu sai ce to na hudun hudu dai bai yi nesa ba amma a ruwayin imamu tabarani cikin mujamul kabir ya ce wa mara biyu arba'atin min Allah bi ba'id na hudun hudu kan bai yi nesa da Allah ba sai ce inni sami'tu rasulullahi alaihi salatu wasalam yace dan ni na ji manzon Allah yana cewa innan nasa yajlisuna yawmal qiyamati qadara wahihim ila aljum'ati yace tabbas mutane za su zauna a wurin Allah ran tashin kiyama gwargwadon sammakon su zuwa masallacin juma'a yace fal awwalu wasani wasalif warabi'u yace wa ma rabi'u rabi'atin bi ba'id yace yau dai kan ni ne na hudu a gaban Allah duk da haka dai ina kusa da Allah har yanzu shine wa ma rabi'u arba'atin bi ba'id to kaga kallon da sahabbai suke damuwa da falalan ranar juma'a to amma sai kaga mutum fa gashi ga masallaci ba zai zo ba sai an sai an wani sai an yi kama ma ka gana ta da ikama ana da gudu ana tahowa wallahi tallahi mun raina addini ne yan uwa kuma aljannar sunan ita muke so mu shiga wai ko ko ba ita bace ba to lalle ya kamata mu gyara malam su muna so mu gama wabin nan ba zai gamu ba ko saura minti uku قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد عن خالد بن يزيد عن أبي سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن النسي عن أوس الثقفي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة duk wanda ya wanke kan shi ranar juma'a wa gatasala sannan ya wanka sun masaka na hawahu sannan sai kawo hadisin kama wanda ya gabata قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصري يعني محمد ابن عقيل ابن ابي عقيل ده محمد بن سلمة المصري يعني متان مصر سو بيون دوكا قال سنشي قال حدثنا ابن وهب قال ابن ابي عقيل اخبرني اسامة يعني ابن زيد عن ابي بن شعيب عن ابيه عن جده amr dan shu'aib daga babansa daga abdullahi dan amr dan as anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wannan mun karanta shi lokacin da muka yi daura amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi sai wani sati zan yi karin bayani akai annahu qala man igtasala yawm aljum'ati annabi ce duk wanda ya wanka ranar juma'a wa massa min ibim ra'atihi ya shafa koda daga turaren matarsa ne in kana laha idan matan nasa na da turare wa labisa min salihi siyabihi ya sanya kuma kyakkyawan kayan shi thumma lam yatakhatta riqaban nas sanne zo masallaci bai taka wuyan mutane ba bi ma'ana ya zo da wuri ya samu sahu ya zauna bai ta tsallaka sahun mutane ba wa lam yalhu bai yi magana ba inda al-mau'izati lokacin da ake hudu ba shine al-mau'iza lokacin wa'azi kanat kafaratan lima bainahuma juma'an za ta kasance kafara ne na tsakanin su su juma'a guda biyu wa mallaka duk wanda ya magana kuma na hudu ba wa takhatta riqaban nas yayi ta tsallake mutane dan yana neman wurin zama kanat lahu zuhura wannan juma'a kan za a bashi azhar kawai bai samu falalan juma'a ba bai da bambanci da wanda ya sallah azhar kaga wannan ba karamin hasara akai ba ko sai Allah kai mu wani sati insha Allah abinda muka karanta ne da Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afwa wai wanda yake cike fite alwalafa ya dawo ya yi tambaya mai wahala wai yana ciki sai alwala ta warware sai ya fita ila yana tsakiyar masallaci in zai dawo sai ta tsallaka mutane ta wannan sai wannan sai wani sati ba na so na sai na ji abin da malamin suka faɗa ban karanta komai akan wannan ba ba na so na ba da amsa da tunanina Allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sirf anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من دلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم